الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 29 ga wata na rabi'ul awwal shekara ta 1445 wanda ya dace wa 14 watan goma miladiya ta 2023 za mu yi darasi na goma sha shida a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safha ta saba'in da hudu inda malam yake so ya mana abin da ya shafi muwazana malam zai auna mana tsakanin tafarki na magabata na kwarai ahlus sunna wal jama'a sannan kuma da tafarki na ma'abuta bid'a da son zuciya wanda malam zai kara mana tsakanin abubuwa guda biyu li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina ya zamanto komi ya fito a hili ya fito baro-baro daga lokacin mutum kuma zai iya fahimtar cewa lalle manhaji na magabata na kwarai mabiya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shine tafarkin da ya kamata dukkan wani mutum mai imani ya dora kafan shi akai wanda wannan zai tabbatar maka da samun tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah mana tawfiki maliki cewa can karshen safaha awwalan yace arafna anna usul as-salafi ahli sunnati wal jama'a lalle mun riga mun sani a baya cewa asali na gina addini a wajen ahadu sunna taqumu ala sihhati masadir talaqqi yana tsayuwa akan ingantuwan gimshikin da ake amso addini daga su sai ce alqur'anu was sunna alqur'ani mai girma da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malici wa ala salamati manhajin istidlal sannan kuma da amintuwa na manhajin da ake kafa hujja da shi saboda sai so da yawa kamar da malaman usul suke ambatawa kawo nassi wasu lokuta wani abu ne mai sauki amma ajiye nassin a inda ya kamata a can ajiye shi sai ka samu dukkan wani wanda ya kwaso wani abin shi yana so ya ba abin gindin zama to zai nema mishi aya ta alkur'ani mai girma ko kuma ya samu wani hadisi ya makalkali a daidai lokacin da idan ka dubi mazmun na ayar da hadisin ba sa goyon bayan abin da shi yake kira zuwa gare shi falhasali a cikin abin da yake yi bayyana wasu magabata a kai to shine ma'anar salamatu manhaji listidlali wa taqrir da tabbatar da abin da yake tauhidi ne ya ce ala nahwi ma zakartuhu fi mabahasin sabi a iya abinda na ambata shi a mabahasi da ya gabata malin ce min hadar kitab daga cikin wani littafi to kiran kaga manhajin ahlus sunna yana tahiya ne akan salamatu manhajil istidlal sannan kuma masadiru al-istidlal din suma dole zamanto qur'ani hadisi akan fahimtar magabata tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce amma ahlal bid'i wal ahwa amma kaga ma'abuta bid'a da son zuciya yace fa inna manahijahum amma su manhajin su da tsarin su fit talaqqi wajen amsan addini da bubbugo shi wal istidlal da kawo hujja wa taqrir al aqidati da tabbatar da abin da yake aqida malai ce muhtalifatun wa mukhalifatun fi zalika kulli ya sha bamban da abin da yake aqida ce ta ta gani ya sha bamban da abin da yake qur'ani ne da hadisi sai ka samu wasu abubuwa ne waɗanda mafi yawa an gina su akan abin da yake son zuciya ne malai ce wa bayanu zalika bayanin haka gashi kamar haka kenan zai shiga muwazana in ya faɗi maka ga yadda su magabata na gari suke sannan kuma ma'abuta bid'a su ma gari suke kenan sai ka rika aunawa kai da kanka kenan sai ka ajiye suke ne malici ahlul ahwa'i la yaktafuna bil i'timadi ala kitabi was sunna ma'abuta son zuciya ba sa takaituwa akan dogaro akan abin da yazo a cikin alqur'ani da hadisi malici wa qad la ya'ulu kathirun minhum alaihima bari dai da yawa daga cikin ma'abuta son zuciya da bid'a la ya'ulu ya'ni la ya'tamiduna ba sa dogara wajen abin da ya shafi bauta wa Allah alaihima ai alkitabu was sunna kenan ba su fiye dogara ba akan abin da yake littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malice fi hin a daidai lokacin da kuma annahum ya'tamiduna ala masadirin ukhra zaka same suna dogara akan wasu ababen kafa hujja na daban maholiki hankali abin da ya shahi muqarana sai mutum ya ɗauko maganganu na falasifa ya ce yana so ya hukunta ƙur'ani da hadisi akan maganganu falasifa ka ake yasa da wasu masadir ɗinsu na daban mali ya ce kullun hasba mashrabi kullun kowane ɗaya daga cikinsu waɗannan 'yan bida saboda su su diya ne kamar da magana a wancan satin ko shi manhajin sunna ɗaya ne amma manhaji wanda yake na ma'abuta bida to kowane irin nashi to shi ne ma lace kullun hasba mashrabihi kowane ɗan bid'an daidai iya inda yake tsotsowa da mashayar shi daga nan yake ɗauko abubuwan da yake ɗaukowa wani ya kafa wani wani ya kafa wani wani ya kafa jama'a kaza su suke wajahar da shi akan abin da yake za su bauta wa Allah subhanahu wataala duk abin da zai bauta wa Allah to dole sai daga wani wannan wani kuma ba qur'ani bane ba hadisi bane ba fahimtar magabata bane ba a wani abu ne kawai min indiyatihi huwa saboda yana ga cewa yanzu huwa ala wartafa wartaqa yana ga yayi kololuwa ya kai matsayi kaza da haka shi ma iya da yancin da zai iya cewa kaza da sunan addini sai rika faɗin kazan na isa shi kuwa su kuma mutane su rika ɗauka daga gare su shi ne ma'anar kullun hasba mashrabi malice sun mahum yarudunan nususa sannan za ka samu abuta bida suna mayar da nassi ga nassi karara abinda bai ya bukata a tada jijiyar wuya sai ga ana targima akan shi alhali ga abinda Allah faɗi fa in tanaza'akum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kun samu matsala kun samu cece ku cece in ce to ga abin da ya kamata a yi me ya kamata a yi a maida shi zuwa ga littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan da kai rigima ba maliki cewa allati tukhalifu usulahum almubtada'a suna mayar da wani nassi idan ya zamanto ya saba ma wani asalin su na bid'a sun kirkiri bid'a kaza sai aka samu aya kaza sai ta raga raga da wannan bid'a sai su nuna cewa wannan nassin ma a karan kashi su ta ji a kashi malici an masalaf kaga bangare ɗaya ko amma su kuma magabata na ƙwarai ahlus sunna malici fa inna usulahum su abinda suke asalin abinda suka dogara da shi wajen bauta wa Allah taqumu alal kitabi was sunnati aslan yana tsayuwa akan littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su ne matashiya duk abinda za a bauta wa Allah da shi to ya zamanto asalin shi ko a cikin ƙur'ani ko kuma a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mali ce walidhalika hum yusallimuna linususi shar'i al-thabita daga zaka samu ahlus sunna in dai mutum yana bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to zaka same shi yusallimuna yana meka wuya linususi shar'i ga dukkan wani nassi na shari'a al-thabita wanda ya tabbata kenan al-qur'ani ga sha bangare sannan kuma ga hadisai a tabbatar da hadisin ya inganta ko bai inganta ba mali ce wala yaquluna ala ghairi alwahyi fi din ba sa dogara akan wani abin da ba wahayi ba a cikin addini kaga alwahyain alkitabu was sunna alqur'ani mai girma an yi wahayin shi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ita ma sunna a karan kanta ita ma wahayi ce saboda Allah ya ambata cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha kenan su ahlus sunna suna dogara akan abin da yake wahayi ba sa dogara akan abin da yake wani usul na daban wannan kenan kaga ta bangaren inda ake amso addini ga na waɗannan ga na waɗannan sai ka auna a karan kanka abu na biyu maliki ta galibu ahlil ahwa mafi yawancin ma'abuta bin son zuciya saboda son zuciya ne kawai kai za ka ce za ka bauta wa Allah ka ce ka musulunta wannan musuluncin kuma shine al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal khulus min ash-shirk ka yarda cewa ka me kauya Allah ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku me kauyan me me kauyan nan shine naji na yarda duk abin da aka ce kawai na yarda ban ni da ja ban ni da wani ra'ayi ban ni da wani tunani babu cewa ni kaza ni ke gani duka babu wannan inda za ka yi musulunci kenan abu ne wanda yake iya da sauƙi ƙwarai da gaske to amma duk mutumin da ya kauce wa haka kaga kai ba kai za ka ba kanka lada ba ladan nan ubangiji yake bada shi ko ba ka ba sannan kuma yace ga yanda yake so a bauta mishi dan ya bada lada sai ka kauce wannan hanyar kaga kai da kanka baka so ba kai ne baka so ka samu lada ba shine malai yace ma abuta son zuciya so da yawa ya ce tasawurihim anin nubuwati munharifun yani yadda suke suranta abin da ya shahi annabta surantawa ne munharif karkacacce akan hanyar daidai ya ce wa kazalika atiqaduhum fil wahyi wa kalamullah haka kudurin da suke da akan wahayi da maganar Allah subhanahu wataala fa innal kathirina minhum yatawahhamun da yawa daga cikin suna shiga cikin ruhu ne cewa annal wahaya wai cewa shi wahayin nan nitajun bashariyun wai wani abu ne wanda aka same shi daga wani dan adam aw sadirun an makhluqin ko kuma wani abu ne wanda aka same shi daga wata halitta ta daban ma'abuta son zuciya falasifa ne wane da sauransu ma'abuta ahlul kalam ne zaka samu waɗannan matsalolin tare da su malai ce la annahu kalamullahi wa wahyuhu li rasulihi aw li rusulihi ba su yarda cewa magana Allah ba ce ba sannan kuma ba su yarda wahayin Allah ba ne ya yi shi a kan manzanni daga sai su da cikin rudu sai zama to duk lokacin da za karanta wani abin da yake da alaƙa da wahayi to sai ka samu cewa wani kuma iya da cewa a kai alhali ba a buƙatar ta cewa kowa a lokacin da Allah da manzo suke magana abin da ke kanka kawai shine alittiba ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum Allah ce ku bi abin da aka sabkar muku daga wajen ubangijinku malin abu na uku ya ce kasiruna min ahlil ahwa'i wal bid'i da yawa daga cikin ma'abuta son zuciya bin son zuciya da bin bid'a yaz'umuna suna raya cewa aw yazunnuna ko kuma suna zaton wai annan nusus ash-shar'iyyata la tafi bi kulli umuri din suna ga cewa ai nassin shari'a bai fa game komi da komi ba na al'amarin abin da ya shahi addini dole sai malam wani ya ce kaza dole sai an ce kaza malici amma salaf amma magabata na kwarai fa ya'taqiduna jazimina bi kamaliddin suna kudircewa kudircewa kuma jazimina na yankan shakku bi kamaliddin cewa addinin nan a cike yake waye faɗi wannan magana Allah ya faɗi ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum al-islam dinan yau idan ka zo da wani abu da sunan wannan addinin ba gurbi a cikin qur'ani ba gurbi a cikin hadisi kaga ka ta da maganar Allah Allah ya ce ya cika kai kuma ka ce a'a akwai gibi akwai saura akwai matsala ko matsala akwai matsala maliki ta jazimi na bi kamali dini wa wafa'ihi da cikan shi bi kulli mutatallabatil bashari game da duk wani bukatan da dan adam yake da fiddini wa duniya ta bangaren da ya shahi addini ta bangaren da ya shahi rayuwa duk abin da kake bukata ma farratna fil kitabi min shay an yi bayanin shi komi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ce komi mun yi bayanin shi daki daki dama ta hudu ma na kuku ko ta hudu eh ta hudu ta shi kenan gaba ta hudu min simati ahlil ahwa'i tarkihim lissunna iya daga cikin simati yani alama iya daga cikin alamar ma'abuta bin bid'a son zuciya shine tarkihim lissunna hiswar sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal athar da maganganu na magabata da sahabbai yadda suka fahimci ayar kaza take ni suka bauta wa Allah tun a lokacin Allah ce wanda mutane na yarda su malai ce idza lam tuwafiq hawahu a duk lokacin da wannan nassin na addini bai yi daidai da abin da zuciyarsu take so ba sannan wa za'amihim suna rayawa kuma cewa al-iktifa'u bil qur'ani ai zaka samu su daga cikin bid'a su sun wadata ne akan me suka ce qur'ani kawai babu da cin hadisi sai su ce maka aifa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu wani magana kuma bayan qur'ani za a yi imani da shi da sauran hayaniyar da suke dauke da shi waɗanda babu yadda za a mutum ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya stagni an sunna saboda qur'ani yayi bayanin abubuwa jumla sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ambata cewa mun aiko ka zuwa ga mutane litubaggina linnasi ma nuzila ilayhi min rabbih dan ka ba mutane bayanin abinda aka sabko musu daga wajen ubangijinsu kenan miya wannan bayanin su ne hadisan nan kuma ka ce ba za ka aiki da hadisi kuma ka ce kana aiki da qur'ani kaga tanaqudi yani akwai cin karo da juna a cikin maganganun malaci amma ahlus sunnati amma ma abuta bin sunna fa ya'tamiduna 'ala kitabi was sunnati wal athari sahiha suna dogaro akan qur'ani suna da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal athari sahiha sannan kuma da maganganu na magabata ingantattu malaci waliza saru a dalilin haka suka zama hum ahlus sunnati 'ala al haqiqati su ne ma'abuta bin sunna akan gaskiya haƙiƙanin wanda yake bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam samu cewa sunan ahlus sunna malik ta ahlul ahwa'i la yatawarra'una zaka samu ma'abuta bin bid'a ko bin son zuciya la yatawarra'una ay la yataharrajun busu samun wani damuwa an ta'ani fi khabar ahad game da abin da ya shafi sukan wani hadisi wanda misali aka same shi daga sahabi guda ɗaya ko kuma ka ce an same shi daga hadisi amma da bai kai rutuwa ba ta hadisi mutawatiri al-ahadisul ahad ta'arifin shi suna cewa huwa kullu hadisin lam tatawafar fihi shurut al-mutawatir shine duk hadisin da bai cika sharadi na hadisi mutawatiri ba sannan wa khabarul ahad hujjatun fil aqidati wa gairiha inda ahli sunnati idza sahha duk lokacin da wani hadisin da bai kai matsayin mutawatir ba me ya kace hadisi mutawatir shine ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawaquhum al kadhib a samu wasu jama'a da yawa su rawaito daga jama'a da yawa wanda zai zama da wahala a ce waɗannan mutanen gaba ɗaya sun haɗa kan da yake ƙarya yanzu misali a ce mutum kusan 500 su yi magana iri ɗaya kuma daga cikinsu akwai wani akwai alamar tsoron Allah tare da shi akwai wani ba a taba ji ya yi ƙarya ba akwai wani ba a taba jin kaza ba yanzu wannan mutanen zai yi su haɗa gaba ɗaya akan abin da ke da ba daidai ba wani shi ake cewa hadisi mutawatir to hadisin da ya yi ƙasa da sharuɗan hadisi mutawatir shine khabarul ahad wannan shi kuma mutane kaɗan ne daga mutane kaɗan ko mutum ɗaya watakila to su abuta bin bid'a da bin son zuciya suna kore waɗannan hadisai amma hadisi in ya tabbata khabarul ahad ya tabbata ingantacce ne hanyoyin da yazo lahiyar su lau ba abin da zai hana aiki da shi shine abin da malai ke cewa anan fahum ahlul ahwa'i la yatawarra'una 'an at-ta'n fi khabaril ahad sai sai yace wa in thabata sanaduhu ko da sanadin ya tabbata sai su kawai tunda khabarul ahad ne magana ta dare malin ce wa bizalika saboda haka yake cewa yariduna al-kathira aw yarudduna al-kathira suke maida hadisai da yawa min addini wanda kuma ya tabbata cewa addini ne malin ce amma ahlus sunna amma kaga ma abuta bin sunna as-salafu salih magabata na gari fahum yaqbaluna kull ma sahha an rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa in kana ahadan su ahlu sunna suna amsan duk abin da ya tabbata sharadin ɗaya ne kawai ya tabbata in ya tabbata magana ta riga ta gani eh in ya tabbata cewa manzala ya faɗi to ko da khabar ahad ne tabbas ahlu sunna suna aiki da shi a gaba ta biyar malaci ahlul ahwa'i yad'una anna nusus as-sifati wal ghaibiyati wa nahwiha min al-mutashabih ma'abuta son zuciya ko 'yan bid'a yadda una suna raya suna da'awar cewa wai anna nususas sifati dukkan wata aya ko wani hadisi wanda ya magana akan sifar Allah subhanahu wata'ala wal ghaibiyat da abubuwan suke na gaibi ne wa nahawiha da makamantan wannan suna cewa wai wannan iya daga cikin almutashabi iya cikin almutashabi ta Allah ya tafi amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu su sun ɗauki wannan alghaibiyat da ahadisul suke magana akan as-sifat sun dora su a matsayin cewa suna cikin mutashabi alhali ba yadda za a ce suna cikin mutashabi me yasa saboda ma'anar su kararre ke ko ba ka ba a ubangiji subhanahu wataala ya baka labarin cewa yadullahi fawqa aydihim a lokacin da innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ya ce hannun Allah yana saman nasu ma'anar shi ya hutu kai hutu ba ya hutu kai me ake so kai imani yaya hannun yake yaya kaza wanda kuma wanda ya tambaye ka kana babu zace wani mutashabi wanda ma'anar shi karara yake muhkam ne shi ne malaka ce anan su suna dokan waɗannan sifat ko kuma a ce yadullahi a ce a ai ba yadullahi yake ana nihin quwwatullah ana nihin karfin Allah yake da ta wani tawili ne malaka ta wal ghaibiyat da awar suke da alaka da gaibi suna ilga shi a cikin al-mutashabi malaka wa kathiruna minhum yaz'umuna anna manahijahum da yawa daga cikin su suna raye cewa wai manhajinsu da tsarinsu da suke tahiya a kai wa ƙawa'iduhun al'aƙaliya da ƙa'idori da suka ɗora ma kansu na hankali sai su auna abin da hankalinsu suka ce wannan hiyar muhkama wai su ne muhkaman abubuwa wanda ma'anarsu ya hoto ƙarara amma duk abin da ya koyi akan hankali ana sai su mai cikin mai cikin abin da ya sha'ar mana sha biyu alhali wannan ƙarar ba haka nan bane ba ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin mala'iku ko ba ka ba mun taba ganin su amma ma'anan a hili take ko a hili take ba a hili yake Allah ce akwai mala'iku dole kai imani abinda ake bukata da kai imani yaya suke wanda kuma na amuri na ubangiji dukkan wani abin da yake gaibi abin da yake fake wanda Allah bai bayyana wa dan adam shi ba to wajibi ne ba waye imani da shi kuma nassin da yazo ba wani nassi bane wanda dole sai ka shiga cikin shi a kawai imani da kaza ne kawai kai imani magana ta gani malike cewa wa ma yu'ariduha min al-adillati ash-shar'iyyati huwa al-mutashabi kaduwa ba wai tsarin su abuta bin son zuciya duk abin da ya ci karau dalili na shari'a in ya ci karau da hankali sai ce to wanda ya cikin mutashabi haka ne haka suke ambatawa kuma wannan ya bayyana karara ya shi wancan mutumin na kano lokacin da ya hayane da me yake cewa sai ta hadisin da aka wani kawai ku auna shi a sama hankalinku in ya hau ya wuce in bai hau ba bai wuce ba ku yi ilga shi kawai to hankalin da nawa za a aiki yanzu da muke haɗu ba hankalinmu guda ba kowa da irin yadda Allah ya yi shi to da nawa za a aiki to in so in yace nashi za a aiki da shi shi kuma awa kuma wani nassi yake cewa da nashi za a aiki kadai babu kaga shiga cikin rudu an shiga hayaniya to wannan shine abin da suke ambatawa Allah yake Allah subhanahu wataala yake cewa fa ammal ladina kaga waɗanda fi qulubihim zayghun waɗanda akwai karkata a cikin zukatan su fayattabi'una ma tashaba suna bin mutashabihat minhu a cikin waɗannan ayoyin ibtigha'a alfitnati dan neman fitina wa ibtigha'a ta'wilihi da neman tawili da fasarta abu ba daidai ba Allah ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin al-ayatul mutashabihat haqiqanin su sai Allah sai ce warasikhuna fil ilmi da kuma abin da ya shahi ar-rasikhuna jigajigan malamin suka tabbata a cikin ilimi wannan fasara ta farko ko kuma ka ce ma ya'lamu ta'wi ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya sani sai Allah yanzu sai zaman to warasikhuna sabon magana ne warrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi waɗanda suke da ilimi ma'abuta ilimi jigajiga ilimi in suka zo al-ayatul mutashabihat me suke cewa amanna bihi mun yi imani tunda Allah bada labari kullun min indi rabbina gaba daya da muhkam kin da mutashabih kin duka daga wajen Allah yake Allah ya ce wa ma yadhakkaru ba wanda yake iya fahimta irin wannan abin yayi tintintini akan shi Allah ce illa ulul albab sai mu abuta hankali lahiyayye cikakken hankali to wani hankali ake ne ana hankalin da yake bin qur'ani da hadisi hankalin da yace ya yarda billahi rabban wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ya yarda da waɗannan abu wannan shine hankalin lahi amma duk wanda zai ce a shi ma yana da taja ko kuma a auna akan hankalin shi shi in yayi daidai a ɗauka in bai daidai ba a yi ilga'in shi wannan kaga tabbas rashin hankali ne ko a duniyar ce malice amma ahlus sunnati amma kaga ma abuta bin sunna fayu'minuna bi kulli fayu'minuna suna imani bi anna kullu nususi sifati dukkan wani nassin da yazo yake magana akan sifar Allah wal aqidati da nassin da yazo yake magana akan aqida wal ghaibiyat da dukkan wani nassin da yazo yake magana akan wani abin da yake na gaibi ne to wannan ana ilga su minal muhkami a cikin abin da ma'anar shi ya fito karara abinda Allah yake bukata iya abinda ake bukata a tare da kai ma'anar shi ya fito a gare ka an ce maka yadullahi ka yarda an ce maka ubangiji subhanahu wataala yanzilu rabbuna fi sulusil akhir min al min as-sama'i dunya fi kulli laylatin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka yarda to yanzu maganan ya rage yaya abun yake wanda shigo shine baka sani amma ma'anar shi karar yake abinda ake bukata kuma gare ka shine kawai imani to shine ma lace anan dukkan nassi da yake magana akan sifar Allah ko aqida ko wani abin da yake fakekke na gaibi to wannan muhkam ne a wajen ahlus sunnah a wajen waɗanda suke ‘yan bida kuma da ma'abuta son zuciya mai yawan nan suna lissawa shi a matsayin mutashabi ne malin cewa annahu haqqun ala muradillahi ta'ala suna masu tabbatar da sifofin Allah nassin da yake magana akan aqida nassin da yake magana akan duk wani gaibiyat akan cewa wannan haƙƙi ne akan yanda Allah yake nihin shi yanda Allah ya ambata mana to mu mun yi imani a haka nan ba mu da tawili ba mu da ja ba mu da cewa ai mu ga yanda muke gani ko kuma yaya za a ce kaza wani shi ne matsalar da ke faruwa ko a ce arrahmanu alal arshi tawa sai a ce ai sun ma Allah wuri alhali ubangiji ya ambata haka abin da ke kanka shi ne imani kawai yaya abin yake wannan kuma wani abu ne wanda yake Allah bai so ka san shi ba ka tsaya daidai inda ka tsaya ka kakkamance har kullum kai bawa ne khuliqta lil ibada wa indaka hudud kana da iyakan da bakka da ikon da zaka iya ketara shi daga ka ketara shi kuma ka bace yomi ma'anan linabluwakum ayyukum ahsanu amala ai da kai yaci a ga waye zai zo ya ce ai ni dole sai na in wanda hankali na shikenan ka tafi waye zai zo ya ce ai mu haka muka saba muna yi ba kai ma ka tafi waye zai zo ya ce ya yarda inda aka tsaida ni na tsaya ya ci jarrabawa jarrabawa ne gaba daya nassin ka shigo cikin musuluncin dokokin na addini su ma a karan kansu jarrabawa ce a gare ka za ka ci jarraba ko kuma za ka yi gehe kai ma ka ja daga ka ce a ku zo nima ga abin da na fahimta abin da ya sa mu qur'ani kuma ya sa mu hadisi malika ta wa inna mattashabuhu yakunu ala yake ta fuhumin nasi wa uqulihim alqasira kaji malai ya magana wa inna ma sani cewa kawai at-tashabuhu wannan magana ta mutashabih ne ya kunu yana kasancewa ne rashin hutuwa ma'anar ƙarara yana hutuwa ne akan kwakwalen mutane alƙasira wanda suke taƙaitattu abu ne hankali ne taƙaitacce mahbud iyaka gare shi yana limit inda aka tsaye da kan nan an san nan za ka iya sai Allah tsaye da ka anan ka yi imanin Allah iya da kaza daga cikin sifofin Allah akwai kaza akwai kaza akwai kaza ka tsaya daidai nan daga ka ce za ka gitta to za ka shiga cikin matsala bala ce wa khawdihim fil kayfiyat nutso da kutse da ɗan bid'a suka yi kuma abuta son zuciya akan an ce ar-rahman al-arshi tawa to yaya kayfiyat kenan yaya kaza yaya kaza an ce Allah yana ji ya yake ji an ce yana gani ya yake gani an ce yana da hannu ya yake an ce yana da kaza ya yake wannan abin malaci allati allati la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da babu wanda ya san su sai Allah mai girma da buwaya sai mutum ya zo ya kutse a cikin wannan abubuwan sai ya ɓace gaba ɗaya ko ya ɓace ya zamanto yana shabbaha ubangiji da bayi ko ya ɓace ya zamanto abin da Allah ya tabbatar shi ya ce bai yarda ba ya kore ai ba haka ake nema ko ba tare da wani dalili na addini ba to waɗannan duka iya daga cikin bambance bambance da ahlus sunna suke da da su da waɗanda suke ma'abuta son zuciya gaba ta shidda مالتي كثيرون من أهل الأهواء يزعمون أن الأدلة الشرعية ظنية da yawa daga cikin ma'abuta son zuciya suna raya cewa za'am rayawa ne suke yi wai cewa annal adillata shar'iyya dalili na shari'a qur'ani hadisi wai suna ga cewa zanniya ai yana yiwa ne ka san da waɗannan magana akwai masu yin su kai ka zo ka kai akan hadisi kaza wa yana yi wa hadisin ba duk ba haka da bane tsammani ne kake in ba tsammani ba me ka tsinka akan abu to billahi alazim din nassin da ya tabbata da cewa ingantacce ne babu shakka akan shi wallahi babu shakka akan shi ko kadan duk abin da zaka aikata na ibada wanda hadisi ya tabbata akan shi wallahi haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata saboda Allah ya waffara wa addinin wasu mazaje wanda suka bi dare suka bi rana suka bi sanyi suka bi zahi don su tabbatar da menene abin da mazalla dora mutane akai a daidai lokacin da kai ba kama san inda kanka ba yake wanda Allah wanda yake wannan magana ko fasiha kirki bai tsaidawa amma sai ya ce ai al adillatu shar'iyya zanniya ai zato ne kuke ko tsammani sai ya ce kuma wa annal ma'qul wa annal ma'qulatihim wa awhamihim qat'iyya yace amma ka sai su ce maka amma kaga abin da su hankalin su ya lissafa da zaton da suke yi sai su ce wannan gaun abin da nake gashi nan kat a hili ana gani abu kaza kaza ne kawai a tsarin hankali sai su dora wannan abin da hankalin su ya yarda da shi akan abin da yake nasi na shari'a malai ce walidhalika saboda haka najiduhum za mu same su kathiran ma so da yawa za ka same su yasta'miluna al-aqyisata al-aqliyya fi sifati Allah wal qadr wal ghaibiyat al-ukhra suna amfani da kiyasi na hankalinsu a cikin sifofin Allah da kadara ta ubangiji da dukkan wani abin da yake da alaka da gaibi da ma wasu abubuwan da suke da alaka da abin da shanin shari'a sai su rika auna abin auna shi kawai suke da hankalinsu sai ka shi in ya tashi karatu kawai kwatamce-kwatamce ne babu nassin addini ba ƙur'ani ba hadisi ƙiyasi kawai malam sai a riƙa kwatamce-kwatamcen kaza a kan kaza kwatamcen kaza a kan kaza duk sai a ɗora su akan hankali kuma akwai abubuwa da yawa da za ka samu waɗansu daga cikin waɗanda suke da'awar addini suna haka nan sai ce maka an ce abu kaza kaza ne na taɓa jin wani malami yana cewa magana da ake na salatul fatihi da irin daraja da take da da ita da salatul ibrahimiyya salatul ibrahimiyya salati ne wanda ya tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ku ku gane wani ita waccan kamar kwalbar turare ne dan kaɗan aikin da zai yi da yawa ne shi kuma wannan kamar ruwa ne kenan duk yawan da yake da yawa ne wanda yake in turaren da aka ɗasa kaɗan zai iya tasiri akan wannan ruwa me ya wannan kiyasi ne magana da suke na ilmin zahir da ilmin baɗi ko ba gaba ya ce kamar in ka zo gaba madubi ka tsaya ya ce ilmin zahir ga kanan kai kai ne wani ilmin baɗi kuma wanda da ke cikin madubi wani mine ne kwatamce ne na kiyasi na banza shi kuma kiyasi a duniya wanda ya fara yin kiyasi a cikin bayi na ubangiji a cikin halittun allah shi ne iblis wani kiyasi ya yi da aka ce usjudu li adam qala ana khairun minhu la yasini limaza khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar kaga kiyasi ne shine farkon wanda ya fara kiyasi kuma wannan kiyasin ya ja mushi jangon na la'anahu Allah Allah ya la'ance shi ya tsine mushi albarka aka ce ma annabi adam sujada ko sai ce a ni na hishi ka hishi kamar yaya sai ce ai Allah ni ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga laka a ɗabi'a kuma an san cewa laka ya wuta idan ta samu laka ba ta raga bata idan aka karasuwa zai ƙone laka za ta ƙone tabar mi tabar wuta kaga ƙiyasi yayi sai ya bace daga mutum ya ya huta daga cikin abin da ya shahi kwatamce kwatamce addinin Allah zaka yi addinin Allah zaka yi bi zaka yi bakka da cewa a ku haka za ku yi haka kuka gada haka kuka tashi kuka ana mana makamancin wannan wanda ka wannan dake wajibi ne mutum mai imani ya ma kai shi adalci da zaman to zaka bauta wa Allah zaka nemi ina dalili yake malike cewa wasairil usul wasairil usulil aqidati da sauran abubuwan suke da alaka da aqida wannan shine tsarin ma'abuta bin son zuciya amma salaf amma kaga magabata na kwarai fa yu'minuna bil adillatil qat'iyya suna imani da dukkan wani dalili wanda ya tabbata wa in khafiyat dilalatu ba'dha koda ma'anar abin ya koye musu an ce maka ubangiji subhanahu wata'ala sami'un yana ji dole zaka imani amma ma'anan jin kaga ya koyo a gare ka yaya ne baka sani ba to amma tunda nassi ya tabbatar da haka me za ka yi dole ka yarda shi ne ce suna imani da dukkan abin da yake nassi ya tabbatar da shi ko da khafiyat ya boyu dilalatu ba'dha abinda wannan nassin yake nihi wani bangare nashi wa ta'wilatiha da abin da ya shayi tawilin shi ko kuma tarjamar shi ko da ya boyu a gare su to suna imani da shi malaka ce alal uquli ko da tawilin ko fasaran ya gagara a hankalce hankalinka ya kasa ɗauka yanzu ka duba hadisan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake magana akan kursiyin ubangiji da al'arshin ubangiji da can da allah ke cewa wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala salam al'arshin ubangiji kursiyu idan ana maganar su hirar ƙullo ka ta ɗauka baiwa abinda ake bukata a gare ka kawai shine al-istislam mai kauya kawai sannan kuma baya ga al-arshin ubangiji hallu Allah ce yana saman ruwa sai karshe me ce sai ce liyabluwakum dan ya jarrabe ku kenan anan ma wannan bayanin akan kan jarrabawa ce a ga cewa zaka mai kauya ko kuma zaka ja daga ka ce kai makana ta cewa malike cewa abu na bakwai ghalibu ahli al-ahwa'i wal bid'i mafi yawanci daga cikin ma'abuta son zuciya da bid'a ya tabiduna ala ta'wili wa ta'dil suna dogara akan tawilin nassi sannan kuma da lalata shi da wohin darra shi ta'dil kenan a ce yadullahi sai ce a ba ba shi ba haka ake nihi ba ana nihi quwwatullah kaga sun yi mi sun yi ta'dil sun sun kore abin da Allah tabbatar sannan kuma wal majaz sai su ce ai abubuwan da ake ambatawa da aka ce yadullahi ba ana ne haƙiƙatan ba majazan ne ko ba ka ba idan aka ce aliyadu kuma majazan me ake ni da shi alƙuwa ana nihin ƙarfi sai su yi tawilin abin haka nan wal majaz fi sifatillahi ta'ala wa sa'iril al'aqida da sauran abubuwan suke da alaƙa da aqida maliki ta li annahu rajamun bil ghaibi saboda wannan abin da suke yi kirdado ne na abin da ya shayi cafke-cafke na abin da yake fakekke wanda ba su da ilimi a kai sannan wa ƙaunun alallahi bi ghairi ilimin magana ce ko faɗa ce ga Allah ba tare da wani ilimi ba kawai surutu ne akan ubangiji ba tare da wani ilimi ba wastislamun lil auhami was zunun sannan me wuya ne game da wahami da zato amma babu wani nassi na addini da yake nuna aka haka nan a ce za ka bauta wa Allah amma za ka gina abin akan ra'ayinka akan hankalinka akan tunaninka to tabbas za ka za ka ɓace gaba na takwas ma ke cewa aktharu ahli ahwa'i da yawa daga cikin ma'abuta bin son zuciya ya'tamiduna fi kathirin min al-masaili 'ala al-kadhibi wal wad'i za ka samu so da yawa suna dogara wajen kafa wata mas'ala akan abin da yake ƙarya wal wad'i alwaba shi ma ƙaryan ne sai a ƙirƙiri abu haka kawai kamar da ka samu alhadisul mawdu'a ko kaga ka duba silsilatul ahadisi dha'ifati wal mawdu'a na Muhammad Nasiruddin al-Albani wagagen mujalladat ne aka rubuta akan hadisai wanda suke aslan manzala bai hudu su aka ce ya hudu su aka ware su aka mira su gehe wanda kuma zaka samu dan bid'a shi dalili yake nema riki wani yake cewa yace ai hadisi ko maudu'i ne ya yi magana wani a yau ya yi magana wani a yau to shi hadisi maudu'i da magana wani a yau ɗin duka matsayinsu ɗaya wancan ƙarya ne har gwandama wannan da ake a gaban kai na wani gaske ne eh shi wancan ya tabbata ƙarya ne kuma ƙarya mafi muni ƙarya da suna addini shi ne alwadu alwadu fil hadis mutum ya kirkiri hadisi na ƙarya to sai ka samu mutum yana gina abin da yake addininka a kan ƙarya da abubuwan da aka kirkira aka jingina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali babu su gaba ɗi ba haka na fali ba kuma daga ka ɗauko suna suna cin karo da ayoyin ƙur'ani da magagana suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai hadisin da suke kawo hujja da shi a ɓangaren da ya shayi tawassuli wai duk wanda yake ga zai iya neman agajin wani abu ya taimake shi ko da dutse ne ya nema a wajen shi yanzu idan aka ce wannan hadisi manzala ne bai rushe addini ba gaba ɗaya wallahi rushe addini gaba ɗaya idan ka ce misali duk abin da kaga zai iya taimakonka a cikin halin kumci da kaza da kaza da kaza da kaza kenan in ma dutse ne kenan ka koma bautan gumki kenan ka rika neman kusancin shi maimakon ka neman kusancin Allah subhanahu wataala kenan zai bude kofa akan mi za a iya roƙon kowa za a iya neman ɗauki a wajen kowa a cikin abin da kuma an tabbatar da babu wanda yake iya shi sai Allah hadisi maudu'i za ka samu suna cin karo sau dama ba magagan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bane kaga shi da yake cewa hadisi ko maudu'i ne ya yi maganar wani a yau kaga bai san abin da yake cewa hadisi maudu'in ba sannan hadisin da bai kai matsayin maudu'i ba hadisi da'ifi idan ka ce wannan hadisi ne da'ifi maratibul hadis na farko akwai hadisi hasanul li zatihi hanyoyin shi da ya zo da kaza da kaza a tsaye yake a tsaye yake shi hadisi a karan kanshi shi a karan kanshi ingantacce ne akwai wanda ke kasa da shi shine hasan sahihun li ghairihi sahihun li ghairihi ingantacce ne amma shi ba a karan kanshi ba hanyar shi an dan samu tangarda sai aka samu wata hanya can daban aka samu wata daban aka samu wata daban da suka haɗu suka tsaya aka yi aka dirasa sanadin sai aka cewa hadisi ne ingantacce duk da ƙarfin da yake da bai kai sahihul lizatihi ba sannan na uku hadisi hasanul lizatihi wanda shi kuma sharɗan sun yi ƙasa daga hadisi sahihi sannan kuma hasanul lighairihi to daga waɗannan kason daga an huta sai a ce da'ifi daga an ce hadisi da'ifi har magana da malamai suke wasu suke cewa za ka iya yin aiki da hadisi da'ifi suka ce fil fada'ili me fada'il a cikin ayyuka na falala na romo a ce in karanta sura kaza kana ladan annabi wani da annabi wani in ka karanta kaza kana da kaman kaza da kaza da kaza waɗanda sai ka ɗauko suka ce amma in za ka yi aikin nan dole ka yarda a cikin zuciyarka ba magana manzo Allah ba to in karar haka dami za ka yi wahala gina ko da za ka yi ka yarda a cikin zuciyarka ba magana manzan lawace ba to dami za ka yarda maganar da ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ba ka zo ka ɗora mata Allah ne to wannan shi ne ma ce suna meka wuya lil auhami wa zunun afwa nake cewa al kadhib wal wad'i yace wa ma la asla lahu fid din da abin da bai da wani tushe ko asali kwata-kwata a cikin addini sai a riƙa wani aiki da sunan bautan Allah sai a gama nemo mashi dalili ya rasa kuma abin da ke ka irin rubin da ɗimo cewar mutum ya rikice ya shiga zage-zage na ɗaukar ayyarka da jijiyar wuya shi ne ya ƙirƙiri aikin bautan Allah yanayi yanayi yanayi yanayi sai ka zo ka ce wani ina da fili ya kaɗa yamma ta na wayarsa damu da hagu ya rasa yadda za a yi sai ce to tun kan a yi waka a garin ake tun ka aike ka a garin ake wannan aiki mu yanzu za ka zo yau shi ma ka fahimci addini wanda irin wannan magana haka aka rika hudewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyan shi cewa yin ziyara ne sun zo da samun addini to irin waɗannan abubuwa da abin da bayyana asali da suna addini gashi ana ta in ka zo babu dalili ba dalili yanzu irin bidiyoyin da ake ana irin taron kaza taron kaza da ake irin na harakar da ya shafi mutuwa da sauransu babu wani dalili na addini da yake nuna ka haka duk wanda zai magana kawai zai yi magana zai kare maslaha shi wani intere da yake da a cikin abin amma hakikatan babu nasu da yake nuna ka wannan kenan an gina aikin tuku aka shiga neman dalili shi kuma ka'idar addini ka duba tun cikin ahalari mai yake ce maka jan hankali ne maka wala ya illu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi ka duba fa yace bayya halatta a gare ka ka aikata wani aiki har sai ka san me hukuncin Allah ka wannan aikin sai ka zo ka tsiri aiki aiki an yi nisa kana kai shekara goma kana abu kawai rana kai tsaka bainar ashe to duhaha tsakanin hudowa rana da hantsi kawai ne zai ce maka ai wannan abun bid'a ne to kaga wa an ba Allah fahimtar da kai ba sai ka tsaya duk inda ƙarfin kai kare yanzu kai me kake tana shekaru goma nan da kai a ce duk kawai tariya ce kake yi ashe tuki banza ne kake ba wani larar da kake samu yanzu wannan abin kake fama ka kare ba abin da ke addini ba to shi ne malaka cewa mala asla lahu fi dini amma salaf amma kaga magabata na gari fala ya'tamiduna fi dini ba sa dogaro akan addini illa ala sahihi sai abin da yake ingantacce sannan kuma wayaruduna al-ahadith al-makzuba wal mawdu'a duk wani hadisi na ƙarya da duk wani hadisi da aka kirkira aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su mayar da shi ba sa aiki da shi kuma shi ne zaman lahiyarka kuma shi ne adalcin da za ka ba kanka tun da kai sa ka aka yi kayi to don mi za ka zo ka yi abin da ba sa ka ba ka fahimci wannan wani ne kawai ya sha iska ya meki kafa ya ce kaza ya ce annabi ya ce alhali annabi mai ce ba sai ka ɗauko shi ka riƙa bauta wa Allah kana ɓata wa kanka lokaci to shi ne ma ya ce ma'abuta bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ka same su suna mayar da duk wani hadisi na ƙarya da maudu'i ya ce wa hum ahlu sha'ani fi zalika kama bayyantu ya ce kai bari karkare maka magana su ahlu sunna su ne ma'abuta sha'anin al'amarin tantance wani hadisi ne ya inganta wani hadisi ne bai inganta ba ya ce kama bayyantu kamar yadda maka bayanin shi a baya gaba na tara malam ya ce aktharu ahli ahwai da yawa daga cikin ma'abuta bin son zuciya wal bid'a da yan bid'a malam ya cewa yu'azzimuna tariqal falasifa suna girmama tafarkin ma'abuta magana falasifa fi taqririd dini a cikin tabbatar da addini sannan kuma wal hukmu 'ala al ghaibiyat wal hukmu 'ala al ghaibiyat da yin hukunci akan abin da yake na gaibi sai su koma wajen falasifa mi suka ci abinda suka faɗi shi za kuma ai aiki saboda su suna tayar akan tsari na na hankali ibn taymiya Allah ya rahama gare shi bayan yayi nutsu yayi nutsu yayi nutsu a cikin ilimin falsafa yace ilmun la yahtaju ilayhi al-aqil ilimi ne wanda mai hankali da bai bukatar shi mai hankali bai bukatar shi sannan a cikin madmun yake cewa wala yantafi'u bihi al-balid sannan kuma sakare da wawa ma ba wani abin da zai amfana da shi kenan kawai hayaniya da surutu da iya zance kawai shi ne kuma matsala abin da yake ciki shine ture abin da ya tabbata da nassin alkur'ani ko hadisi saboda tsarin tunanin hankalinsu ka ga mutum musulmi da ka ce mashi Allah ya ce wanda ka ce mashi aflakon ya ce sokrat ya ce kana shi a nan ka burge shi ka kai karshe saboda an fahimci fiƙin na ɗan barikin ka yi karance-karancen abubuwa na grek kuma ila zalika sai ka samu haka wallahi daga ce mashi Allah ce wanda ka ce mashi wani filosofi ya ce kaza ko ai na karanta a cikin wani roman an ce kaza yawwa wannan siran ku zai tafi daidai amma Allah ya ce a ka bata magana manzo Allah ya ce a ka bata hira wani bai iya hira ba kuma kana musulmi wannan aibi na a gare ka wallahi kuma duk mai kai mutum zuwa ga wannan nutso a cikin abin da yake ba ma duniya gaba da yarda da ita lakiyayi to waɗannan falasifa za ka samu har da suna addini ma wanda suna addini ka zo ka karanta masu waɗannan surutai na falasifa a nan ne yake imani sannan kuma su waɗannan kaga yace suna imani da hanyar falasifa wajen tabbatar da abin da yake addini ne wal hukmu alal ghaibiyat da hukunci akan duk wani abin da yake gaibi ne sai a dora shi me yasa suka kore Allah saboda ya sha bamban da ka'idodin su na cewa duk abin da zaka tabbatar to dole tabbata da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar ko ji ko gani ko tabawa ko shaka ko wane da ko wane duk abin da ya wuce daga ciki to kai babu shi ta ga rashin hankali karara dole wannan wannan hawas din nan sai sun tabbata in ba su tabbata sai a kore to shi da kanshi iya da abubuwa yanzu abin da ya shahirar ɗan adam ina ne mustaƙar ɗin sheki Allah ce wa ya tsalu na ka'anin ruh sai ce faɗi musu ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al'ilmi illa qalila wannan me ake ka shedi ne ake suna tambayar ka akan rai an ci gaba an yi ilimi an yi wane ne Allah ce faɗi musu maganar rai al'amarin ubangiji kuma ku taka a hankali abinda aka baku na ilimin ku dan tsugurutu da aka dan tsakura muku dan bai taka da kariya kar ku rika jin cewa kun gama komi kun kai kaza abinda kuka sani gashi binciken ɗan adam zai shi a karan kai shi sai ya ce kawo ƙarshe dole ya yarda akwai wanda yake tafiyar da waɗannan abubuwan to wane ne shi ne Allah dole zai zo imani zai wasu imani haka kewayenka da kake rayuwa a cikin shi akwai abubuwa da yawan Allah zuba to shi ne ma yake ce a nan lalle tabbatar da abin da yake gaibi ne su suna dogara akan falasifa malai ce wa tariqa wa tariqatul falasifa taqumu ala ala tajhiril anbiya hanyar hanyar falasifa tana tsayuwa ne akan jahiltar da annabawan Allah haka suke saboda abinda annaba suke faɗi mine ne wahayi sai a ce wani aiti kauyanci ne ku dubu kuwa yi ba ku san inda aka sa gaba a cikin duniya ba cikin rayuwa kaza kaza ake ciki a yanzu sauransu mala cewa mu'aradatu ma ja'u wa mu'aradatu ma ja'u bihi da yin cin karo ko kun hoto na hoto da abinda annabawa suka zo da shi min alhaqi na gaskiya wal hadi da shiriya wa ala takharrusat yake cewa a takharrusat wal khayalat wal awham zaka samu cewa mu'aradatu ma jaa bihi min al haqq suna kowanne lokaci suna fito na mutu da abin da yake na gaskiya da shari'a akan me suke haka ala takharrusat akan kirdado sai kirdadi abubuwa ce ai kaza kaza ne wal khayalat da imagination sai rika imagine kaza ai akai kaza kaza zai bada wal awhamu da rudu mala yace wa maharatu uqul da imautar da hankula kawai hankalinka ne zai imautar sai hudu man kaza ko kuma dora ka kan tsarin abin da ke hankalin ne malice kama qala Allah ta'ala anhum kamar da Allah ya faɗa a kansu wa amsalihim da makamantansu Allah ce qutilal kharrasun ay lu'inal kazzabuna Allah ce an tsine ma makaryata su wane ne azzannuna ghairal haqqi masu zato ba akan daidai ba masu ƙaryata ayar ƙur'ani da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tsarin hankalinsu Allah ce waɗannan mutanen allazina hum waɗanda suka kasance fi ghamratin a cikin wata dimuwa sahuna suna marafkana suna cikin bata ghafiluna suna rafkanannu duk abin da yake da alaka da nassin addini sai su ture shi sai su kafa akan hankalinsu sai an yi rayuwa an yi rayuwa an yi rayuwa an tafi sai a gane cewa abin da ba haka da bane saboda duk tsarin hankalin naka za ka kai matakin da ga kuma hankalin naka yana nan amma kuma hankalin ya bada ka saboda yau da gobe ta bayyana maka wasu abubuwan da lam ya haƙur bi bani ka hatta tafakir ana bai ma taɓa ɗarsuwa a cikin ƙwaƙwal lokacin da nake tunanin shi wanda duka suna maka nuni akan samuwar ubangiji da girman ubangiji subhanahu wa ta'ala da wajibcin cewa bawa ya yarda shi bawa ne bi zai yi wa zai bi ubangijin shi zai bi malike cewa bayan haka abu na goma waliza na jiduhun don haka za mu same su suwa ya ce a'ani ahlal ahawa ina nihin ma'abuta bin son zuciya ya tamiduna suna dogaro fi taqriril aqida wajen tabbatar da aqida ala usulihim fasida akan asalin su da suka gina lalatacce tatsiniya maholiki da sauransu yanzu yau mutum sai maholiki ya dora muku wata bauta Allah sabuwa a ce wani ya mulki a bagdad wani ya mulki a senegal wani ya yi a misira wani ya yi a sudan wata ta yi a nan ƙauyen wane ne za ce ai ga wani abin da aka ce mata baki da baki manzala salatu da ya ce mata kaza yanzu ka duba wani wani malami wani wanda yake da awar malamta ko yake yake da awar shehuntaka sai yake cewa almajirai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi baki da baki ya faɗi ya ƙara manzala ya ce Allah ya karanta da shi to in manzala ya ce kuma ba hu a mahalki ba ya ƙazatan a falke ya ce a ƙarƙashin wata itaciya mai zubin ko a lulluba ya jagomi iya da wata riga irin ta 'yan sudan subhanallah yana faɗi ana wasu maganganu na ƙasa ana ziga shi to in manzo Allah ya karantar da kai a yau ya kazatan kenan ka zama mai kema ya zama sahabi sharadin sahaban saka menene imani da gani ko to duka biya cika ya yi imani kuma ya gani shi kenan shi sahabi ne kenan musu karewa to waɗannan duka to yanzu wannan sai ya ce mu kuma an ba shi wani aiki kaza an ce ku ai garin da ya shahara da wani abuwa shi ba ba wahala da an yi wani bini-bini kawai sai a suko muku wata ko wani a ce muku ai ya gani a mawaliki mazalla ce mai aikata a ba ku wasu wurda ku rika yi a ba ku wani wani ne ku rika da sauransu ka yi ƙoƙari matuƙa ka tsarkake zuciyarka akan bin addinin Allah ka kamar da tun da kamar da kanka kai yanzu misali kai ne ka zo kake faman za ka yi kaza za ka yi kaza sai wani su ya zo wannan abubuwan da za ka duka ka saka duk za ka wahala kuma sannan bayan wannan wannan abin da aka baka shi ne ake so kai da abin da za ka yi ba su man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu dan za ka wahala da kanka kuma ayyukan nan ba fa ƙariya suka yi ba suna nan jingim manzala sallallahu alaihi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya ce ai kaza duka suna nan an dan ware kosana ne kuma he ka bar abin da gashi na aikin da aka dora maka sai ka je ka shiga nemo wani sabon aiki ko da shankali a cikin haka Allah shirye da mu malike ce su ma abota bin son zuciya suna dogara akan asalin son da yake lalatacce sannan kuma wa qad yadhkuruna dalila shar'iyya za su iya ambata dalili na shari'a yake cewa lil i'tidar saboda su dogara da shi a saboda su kawo shi da su bayyana cewa ai abu kaza mun ga dalilin mu nan malai ce la lil i'timadi ba dan dogaro akan dastin ba shi yasa son na yake za su kawo maka dalili saboda su batar da kai su bugar da hankalinka a ce ai akwai aya akwai akwai hadisi alhali babu la lil i'timadi malati amma salaf amma magabata na kware mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa innama yuqarriruna ad-din bil adillati shar'iyya suna tabbatar da addini da dalili na shari'a wa qawaid shar'i da qa'idodi wanda suke shari'a ta yarda dora su sannan kuma wa yuriduna al-adillata ash-shar'iyyata thabitata suna koro yani suna ambato dalilai na shari'a tabbatattu ba da ifai ba lil'i'timadi dan su dogara da sojan bauta wa Allah la lil'i'tidad ba dan kawai a kawo dalili ba a matsayin dalili ko da baya nuni akan aikin malaci wa qad yuriduna ad-dalil ad-da'ifa lil'i'tidad la lil'i'timad wasu lokacin za su kawo maka dalili wanda yake da'ifi gashi na hadisi na da'ifi amma me yasa saboda a ce an kawo hujja la lil'i'timadi ba dan su dogara akan shi ba su kawai dai abinda za su za su za su kawo a matsayin cewa ai an kawo dalili alhali ba dalilin bane ba son zuciya su ne kawai to waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da malai yake ambata mana gaba ta 11 malai ce ahlul ahwa'i wal bid'i yastadrikuna ala shar'i wannan tabbasa kan ma'abuta bin son zuciya da bid'a suna cin gyaran shari'a ga abin da shari'a ta ce su kuma sai su ce kaza kenan me suka yi sun ci gyaran Allah da manzon shi alhali ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli kar ku shiga gaban Allah da manzon shi me ya shiga gaban Allah da manzo Allah bai ce baka ce ya ce manzon Allah bai ce baka ce ya ce al aikin da Allah bai saka ba bai cikin tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka je ka rika wannan aikin ka shiga gaban Allah da manzon shi malike cewa ولذلك يلزمهم في طريقتهم دعك يلزم لازم دول أكنس أتكن تهيسو في تقرير الدين وتثبت الدين بالتأويلات والأقليات والمحدثات دول أكاو أي تاويلي الجوي آية بانتكي نهبا والأقليات وصلوا كنت أكاو دليلي نحنكلي وصلوا كنت كما أكاو أبن ديكي بدأة إرقنا أبن بيد بيد جندزم أتكن الدين سألون هكذا أنكم أكاو نعيكي balaci annan rasula sallallahu alaihi wasallama a lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama adala an bayanil haqqi kamar cin gyaran da suke yi kenan wai suna nihin ko da bakin su bi hadi ba aikin su ya nuna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karkace game da bayanin gaskiya kenan shi kai yanzu kai ne ka gane ayo ka zo da shi shi yasa wallahi hatsari ne mai girma mutum ya ɗauko wani abu da sunan addini hali ba addini bane ba an bayanin haƙƙilin nasi ba ka sama mutane bayanin gaskiya liyashtahidu fi ta'wil wai su su aka kyale kenan mutane su shiga su ta ijtihadi a cikin abin da ke tawili ne malaci wal ihdasu fi din da kirkira da sunan addini wannan shine manhaji na Abu Zabin son zuciya zuciya su taraya musu sai suka dauki cewa ai bayanin addinin bai cika ba da aka yau su za su karo malaci amma ahlus sunnah amma ma'abuta bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama as-salafu salih magabata na gari malace fa ya'taqiduna anna sun kudirce a cikin zuciyarsu cewa kullu muhdathatin bid'a duk wani abin da aka kirkira da sunan addini bid'a ne in dai ba ba aya ba hadisi bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce wannan bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to waɗannan su ne kusan gabbai guda goma sha ɗaya da malai ambata mana anan wanda kuma daga ne ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi a gaba ta goma sha biyu har yanzu ne malai yana auna mana eh saboda liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam Allah kare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله